أما تطهير بسم الله الرحمن الرحيم ويقول المؤلف رحمه الله وأما تطهير داخل الأنف فإنه سنة الله وأما تطهير داخل الفم فإنه سنة
وأما تطهير داخل الفم فإنه سنة وهو المضمضة وصفتها أن يوصل الماء إلى إلى فيه ثم يخرج
نعم وأما تطهير داخل الفم فإنه سنة وهو المضمضة وصفتها أن يوصل الماء إلى فيه ثم يخض- يخضخضه ويمجه
ثم يخرجه ويحجه وأما تطهير داخل الحلق فإنه سنة وصفته أن يج- أن يجذب أن يج- أن يجذب الماء إلى خشان خياشيم خياش خياشيمه وهو الاستنشاق ويستحب له المبالغة فيه إلى إلى في الصوم إلا في الصوم إلا في الصوم وأما غسل البياض الذي بين الصد الذي بين الصدر والأذن فسنة ويستوفى جميعه بالغسل جميعه بالغسل فأما الأذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح ظاهرهما وباطنهما وإدخال الأص- وإدخال الأصابع إلى الصراخين وقد يباين وقد بين القول وقد بينا القول في وقد الرجل بينا القول بالرجلين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ون- ونعوذ بالله من سيئ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi a goma ga watan eh, Sha'aban ko shekara ta 1446 wanda ya dai da tara ko takwas ga tara ko tara ga watan Fabrairu 2025 miladiyya a wannan majalisi namu mai albarka na majalisu ah, Abdullah Abubakar ibn Abi Shaiba na wata-wata da muke karatu cikin littafin at-talqin mala ya karanta mana cewa amma tathiru dakhil al-fami fa innahu sunnatun wa huwa al-madmadah wa sifatuha an yusila al-ma'a ila fihi thumma yukhad- yukhad khiduhu wa yamujjuhu ah yace ah, shi alwala wanda ya shafi tathiru dakhil al-fam tsarkake cikin baki fa innahu sunnah wannan shi sunna ne ba wajibi ba a mazhabin malikiya فإنه سنة وهو المضمضة شيني واتو كسكر باكي وصفتها صفا كسكر باكي أن يوصل الماء إلى فيه شيني واتو يج- isar da ruwa zuwa ga bakinsa sannan kuma sai ya ya- ya yi motsi da shi sai ya furzar da shi shine ya mujjuhu Ah, al-khabkhaba din shine dai al-madmada al-khabkhaba shine dai al-madmada Eh, wasu malamai suna raba shi sukan ce al-khabkhaba shine wato mutlaqin kadan yi motsi da ruwa a bakinka wasu sai al-madmada kuma wannan yana da ko da baki ko ba da baki ba shine al-khabkhaba kuma da me kadan karkada ruwa wasu kuma sai su ce al-madmada shine kawai wanda yake bata da baki amma wani al-khabkhaba a wajen malaman larabci shine dai al-madmada din motsi da ruwa da zaka yi ko da baki ko ba da baki ba a nan abin da yake faɗa yana cewa amma tafsiru dakhil al-fam fa innahu sunnah a tsarkake baki cikin baki sunna ne wannan yana faɗan abin da yake na saɓani wanda shi mashhurin mazhabin malikiya su a wajen su sunna ne idan da zaka manta da kuskuren baki da gangan ko kuma da da ganganci a da gangan ko da mantuwa to Allah kana nan to amma wannan akwai saɓani mai girman gaske a wannan babi a shi yasa wata za mu ɗan tattauna abin da dai zai iya yiwa mu tattauna din a shi ma haka shaƙa ruwa da mun shigar da ruwa a baki yana da alaka da shaƙa ruwa shi ma dan kusan a tare suke haka shi ma fatowa duka wannan malamai sun sun yi ijma'i kan cewa ana buƙatar musulmi ya zo da shi yayin da zai tashi da alwala to amma me ya zama wato hukuncin sa hukuncin sa wajibi ne ko kuma mustahabbi ne sunna ne ko ko a'a wajibi ne a wanka banda alwala wannan duk malamai sun faɗa haka wasu daga cikin malamai suke cewa kuskuren baki da shaƙa ruwa sunna ne kamar yadda malikiya suka faɗa a nan Allah ba ta baci in an bar shi ko da mantuwa ko ba da mantuwa ba wannan shine mashhurin mazhabin Malik kuma shine maganar Malik shi kansa shine mazhabin Abu Hanifa a alwala kadai Abu Hanifa a nan alwala kadai ke tare da Malik amma a wanka shi wajibi ne a wajensa in muka zo wannan gaban insha Allah wataƙila za mu tattauna sai kuma Allah ibn Sa'ad wannan shine mazhabinsa sai kuma al-Auza'i kuma riwaya ce daga Imam Ahmad kuma magana ce daga wasu daga cikin tabi'ai insha Allah za mu karanta wasu daga cikin wannan riwayoyi da suka zo cikin musamman musallam na bin Abi Shayba mu ga abin da ake faɗa babban hujjar da zaka ga suna kawowa saboda a kuskuren baki ba ta cikin baya cikin abin da aka umarta a cikin Qur'ani Allah ta'ala ya inda faqsilu wujuhakum kawai ya fada fuska ne shikenan kuma sai aka ci gaba da sauran da ambatan rukunai na na alwala amma ba ambaci ba ambaci wato kuskuren baki balle fiyatowa ba dan haka malaman su suka ce to wannan ya zama wato sunna saboda baki baya cikin fuska yana cikin fuska ne ba yana wajen fuska ne ba shi kuma abin da ake son ka wanke shine zahirul wajhi ba batinul wajhi ba saboda haka suka ce wannan ismul wajhi la yantabiqu ala ala al-fam shi bai kamata a ce wato wanke fuska ya shafi cikin baki ba dan baki ba shine fuska ba wannan wasu daga cikin hujjoji da malaman mu suka faɗa kenan musamman al-qadi Abdul Wahhab an kaji basarar tafsir ya faɗi ya faɗi wannan wasu daga cikin malamai kuma suka ce shi kuskuren bakin da shakarwa wannan wajibi wannan Imam Ahmad wannan shine abin da ake ruwatawa daga wajensa a mashhurin mazhabinsa kuma wannan shine magana Isaac ibn Rahuwiya shine magana Ibn Abi Layla riwaya ce daga Ata ibn Abi Rabah wacce ta inganta zuwa gare shi illa da iyaka ne Ibn al-Munzir da kuma al-Hafiz ibn Hajar da wasu daga cikin malamai suna cewa ya dawo ya tabbata dawowan nasa to ni da na ta dubawa za mu ga maganar da'awan cewa ya dawo din nan ko wato ta tabbata ko ba tabbata ba wasu malamai suka ce kuskuren baki ba dole bane sunna ne amma shaka ruwa shi kuma shi wannan wajibi ne wannan shine ruwaya ce shi ma wannan daga Imam Ahmad kuma wannan shine zabin shi kuma Abu Thawr daga cikin tsariku da abokai na Imam Ahmad wanda suke Iraki kuma wannan shine wato mazhabi na Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam wannan kuma shine mazhabi na Dawud al-Zahiri yana shine mazhabi na Dawud al-Zahiri kuma Ibn Mundhir ya zabi wannan ra'ayi din yanzu insha Allah za mu zo mu ƙara fassala bayani kan waɗannan dalilai da waɗannan malamai suke faɗa. Kaga nan muna da akalla magana guda uku. Na hudun da ban kawo ba, za ka Ibn Mumfir watakila in ka koma littafin za ga ya kawo shi shine matsalar in haɗa alulan da wanka. In ana in haɗa alulan da wanka to wannan akwai akwai wata masaba daban kuma musamman ta ta su Abu Hanifa wanda yake wato su ma sun bambanta da sauran mazhabobin sau da dai talhisan za mu iya fito da banganu guda guda hudu masu cewa a maimaita muka ce wannan shine maganar su arfa wannan shine maganar su ibn abi laila in kai in baka wanke ba to wannan wajibi sai ka sake maimaita alulan kuma ka sake wayar sallah din wannan ana rawaitowa daga Abba ibn Abi Rabah suna cewa wai ya dawo amma dai za mu ƙara kanta waɗannan ruwayoyi ibn Abdul Bar a cikin at-Tamhid ya danganta wannan ra'ayi daga zuhuri duk da shi ma zuhuri yana da ruwaya guda biyu a wannan amma yana da ruwaya da take cewa wajiba ce ina faɗa saboda akwai da'awa akwai da'awa ta ibn jarir al-tabari da kuma al-hafiz ibn hajar a cikin al-fath al-bari da suka yi cewa ba a san wani sahabi ko daga cikin tabi'ai ba da ya taba cewa shi kuskura baki da shaƙar ruwa ba wajibi bane ba wajibi ne ba sani ba sai dai daga baya har suna waza ga irin masu masu karanta al-fiqh ala madahib al-arba'a nan da sauransu sai su ce wannan ya daga cikin mufradatu madhhab al-hanabila wato abinda mazhabin hanabila suka kadaita da su su kadai suka faɗa wannan wannan abin in ba so babu wani to ana magana mazhab mazahib al-arba'a to wannan haka ne amma ana magana malamai to wannan ba haka bane eh wannan ba haka bane ana magana malamai har da daga cikin magabata domin shi ibn hajar a cikin fathul bari yana cewa la yuhfazu zalika an ahad min as-sahabati wala at-tabi'i wai ba hadda ce wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai ba illa an aba sai dai aba ibn abi rabah kawai shine yace wajibi ne wa tabbata annahu raja'a an ijabi al-i'ada ya tabbata wai daga aba din ya dawo daga wannan fatawa da yayi ta farko na wajabta sai an sake alula za mu zo insha Allah mu karanta ibn jarir al-tabari shi ma a cikin wanda ya duba tafsirin sa zai ga mujalladi na 6 shafi na 79 za ku ga ya ambaci cewa babu wani abin da ya tabbata daga sahabban manzon Allah kan cewa wanda ya bar kuskuren baki ku shaka ruwa a wato za a sake yin alula yace babu wani ba wani wanda yake ya fita faɗan haka daga cikin sahabbai ko daga cikin tabi'ai to wannan dai kusan shine khulasan abin da ke akwai sai wanda suke cewa a mutum ya kari mutum ya bari to babu wani babu wani a maimaitawa da zai yi wannan shine magana al-Hasan al-Basri kuma riwaya ce daga Abba ibn Abi Rabah wannan shine abin da tabbata daga Al-Hakam ibn Utayba da Qatada ibn Da'amat as-Sadusi da Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari kuma ana dangata ma Zuhri ana dangata ma Zuhri Zuhri ya da magana guda biyu kenan a kuma wannan shine magana ta Rabi'a Yahya ibn Sa'id al-Ansari malamin Malik Malik ibn Anas muka ce kuma da su Allah ibn Sa'ad al-Auza'i da su Shafi'i wannan shine fatawansu sai magana na cewa kawai a'a in ya bar kuskuren baki wannan ba zai maimaita ba amma shakarwa wannan zai maimaita in ya bar shakarwa to sai ya sake sabanta sabon alwalansa ko ya sake sabanta sabon sallarsa da yayi da wannan alwalan da bai yi ta ba wannan muka ce shine fatawa na Imam Ahmad Abu Thawr Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam da sauran wasu daga cikin malamai sai kuma masu cewa sai dai in a wanka kadai wannan shine mazhabin galibin su ashabul ra'ayi irin su Sufyan al-Thawri Abu Hanifa da sauransu da sauransu to yanzu menene a ku fahimtar ku game da waɗannan mu dan yawaita kawo maganganun ne saboda a fahimci matsalan fa akwai sabani sabani kuma mu'tabar har ma ya sa Imam Sanani Imam Sanani yace shi gaskiya ya tawakkufi akan wannan shi shi maganan wajibci to shi yayi tawakkufi bai cewa wajibi cewa ba wajibi ba wato shi abin ya sha mushi kai saboda yanayin dalilan da ya gani to muna fiƙo muke yi menene mazhabin da kuka fi karkata zuwa gare shi na'am sunna ce ko kuma ko kuma musa ko kuma sun wajibi ne to me yasa ya zama sunna na'am eh to ai suna mu muke ba amma yanzu ba ke cewa suna suna bar ƙarfi ai sunna ce bi karfa wannan ai a suna ce ga karfa yanzu muna son magana malikiya da suke cewa idan da mutum zai bari to ta isan masa suna wani lokaci ga karfa wajen malikiya dan ka bari sau daya haka ko wani abu ya bujuru ya sa ka bari to akwai ibadar ko ba za a ce ka maimaita ba sai dai in ka limanta kana bari to za su iya cewa ma akwai zunubi ko amma a yi ladabi wannan galibi malikiya suna da wannan ra'ayin za ga wani abu ne sun ce sunna ne amma kuma idan ka cika barin shi kuma sai kaga suna da wani wani tanadi na tsaura akai to da ba wanda yace ba sunna bai dan malamai ijma'i su da ba yana bukatar kai ka zo da shi yanzu abin da ake magana yanzu shin wannan abin wajibi ne idan aka yi ko da da mantuwa ko da ba da mantuwa ba mutum ya yi sallah bai kuskura ba ko bai shakarwa ba to sai ya sake dawowa da sabon wani sallan tashi sabuwa kuma sai ya sake yin alwala ko akalla dai mutum bai sake Allah ba zai je zo da wannan abin da ya bari ko ko a to mu ci gaba ko a bashi a haka ma mai ta kofin mai gaba eh
kawai mutum ba sai ya sake sallah
sai sai ba sai mene hujja saboda baya cikin fuska saboda shi a Qur'ani ba faɗe shi ba bari ku ji galibin dalilan da suke kawowa akwai wannan abin da shi muka fara kawowa na cewa Allah ta'ala da ya tashi magana yayin magana idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum shi baki da hanci baya cikin abin da tahsul muwajaha bihima da baki da hanci ba da su ake fuskanta ba ba su ne fuska ba ba su ne zahir wajihi ba su sa daga cikin bawatin bawatin wajihi sadaka su a wajen su wannan baya cikin abin da yake fuska shi kuma qur'ani ya fara ya ga maka abubuwan fuska ne wannan na daga cikin dalili masu cewa kuma shi shakarwa mazala shi an samu kagari ya shakarwa ya, ya kuskura baki sai cewa mutlaqin mazala dan ya aikata wannan sunna za a dauke shi to sai masu cewa a shakarwa kamar su ibn al-munzir shakar ba wajibi ne saboda ana da hadisi da yayi magana cewa a shaka to kaga yanzu ana da hadisi to amma mazmaza sai ce shi ba ba hadisi shi bai san wani hadisi ba to shi ma za mu zo mu maganan kan hadisi da to wannan shine wanda ke ganin cewa shi ba dole bane wanda kuma ke ganin shi dole ne shine ai an maka umarni ka Allah umarni ka Allah wannan ubangiji ya sanya shi al-hukm ne al-wad'i ga duk wanda ke sanya sallah la yakhbaru Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta ya tawadda saboda haka to da sharadi ne mazala kuma da tashi shine ta yi maka bayanin a dunkule ya filafillan wannan aikin na ibada yake to da yazo yayi to bayanin abin da aka umarta ya zama wajibi kuma ya zama wajibi shi ba saboda haka sai ya zama alistin shaq alistinsar almadmada su ma suka zama wajibai bari mu karanta wasu daga cikin asarai da ake da shi a wannan babi muka gama baki ɗaya da su daga nan kuma sai mu guji ne abin da zai zama mu abin da ya mana ya fi rinjaye a wajenmu wanda zan karanto kai tsaye daga al-musannaf na ibn abi shayba tana majalisin sa ne ko sai a karanta an an duba majalisin sa na biyu shafi na 422 tun daga nan haka yace babi da ya kulla fi rajuli yansa al-madmada wal istinshaq hadisi na dubu biyu da saba'in da shida har zuwa dubu biyu da tamanin da takwas shida yake cewa haddata na yazid ibn harun yazid ibn harun al-basiti ya ba mu hadisi daga cikin manyan manyan malamai su imam ahmad wannan قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة يا بام حديثي عن قيس بن سعد دق قيس بن سعد عن عطاء دق عطاء Qais ibn Sa'ad riwaya shi daga Abba ana ce Qais ibn Sa'ad al-Makki ya rasu da 119 bayan hijira wato mutuwa ce ta masa gaggawa amma shine asali ya kamata ya fi zama khalifa na Abba ibn Abi Rabah ba ibn Jurayj ba eh saboda haka shi fika ne abuntacce ne akan abin da ke rawaito daga Abba sai yake cewa fi man nasiya al-madmada gami da wanda ya manta kuskuren baki fil wudu'i a alwala aw lishaqa ko shakarwa qala yumadmid wa yastanshiq wa yu'id as-salah ce zai kuskura baki ya shaka ruwa kuma ya sake mai sallar sa kaga shi wajibi ne a wajen sa kenan wajibi ne a wajen sa wannan ita ce ruwayan da ake da ake da ita a wasu ke cewa ya dawo to na ita dubawa na duba al-awsat na ibn munzir in gadi akwai ruwaya da take nuna cewa ya dawo din kamar yadda al-hafiz yayi wannan da'awar a cikin fatul bari to ni da abin da ruwayan da na samu ita ce wacce ibn abi sham ya fitar daga hadathana ibn mubarak abdullah ibn mubarak ya ba mu hadisi an musanna daga musanna musanna shine musanna ibn sabbah musanna ibn sabbah yana rubuta daga ata yace fi man nasiya al-madmada wal istinshaq hatta salla wanda ya manta bai kuskura baki bai shakar ba sai da ya salla qala laysa alaihi i'ada yace ba sai ya sake sallarsa ba to kaga wannan ita ce ruwayan da ake faɗa to shi wannan rawi da ke rawaitowa musanna ibn sabbah su ibn hajar yana cewa ya tabbata zuwa gare shi ko da'ifi ne musamman kuma ruwayan da yake yi daga daga afa dama wasu daga cikin malamai sun sun zungure ta kamar su abu hatim razi kamar yahya ibn sa'id al-qattan sun ce yana zuwa da abubuwa haka baki ba saba jin su daga afa ba yana saba al-majid afa ibn abi rabah irin wannan rawi dama kashi shi da'ifi ne ma shi balle kuma gashi dama yana ya sa wani amintacce da ya ruwaito ruwaya daga Aba wanda ya kai girman Qais ibn Sa'ad al-Makki ba ibn Jurayj ne sahaba shi balle a ce to kaga tabbas sai an caje wannan ruwaya to ni ban san ban san wata ruwaya ba gaskiya na ta dubawa in gani ban samu wata ruwaya wadda ba wannan din ba in dai kan wannan ne ruwaya da ake magana kuma ita ce al-hafiz yake cewa ta tabbata to ta tabbata ba bata tabbata ba sai banda wannan yana da ruwaya da ake da ita daga ita hadathana ibnu idris abdullahi ibnu idris kenan an hisham da hisham ad-dustuwai an al-hasan daga hasan al-basri fi rajul yansa al-madmadha game da mutumin da ya manta kuskuren baki qala yace in kana in kana dakhala fi salati in ya riga ya shiga sallah falyamdi ya ci gaba da sallarsa wa in lam yakun dakhala fi salati falyumadmid wa yastanshiq in bai shiga sallan ba to je kuskura baki ya shakar ruwansa kaga ba dole bane a wajen su kenan wannan kaga wani shi mazhabin ta tabbata banda wannan kuma akwai ruwaya da ake da shi a ya kawo da sanadinsa zuwa ga Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari in ka ji Hammad daga Ibrahim an-Nakhai kar ka ce Hammad ibn Salama ko kuma Hammad ibn Zaid a Hammad daga Ibrahim an-Nakhai shine Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari malamin Abu Hanifa malamin Abu Hanifa to yana da ruwaya da yake daga daga Ibrahim an-Nakhai yake cewa yu'id rajul as-salat min nisyan al-madmada wal istinshaq cewa wato mutum musulmi in yi sallah ya manta bai shaka bai shaka ruwa bai kuskura baki ba zai maimaita sallah kaga cin tabi'ai masu cewa wajibi ne mun saba guda biyu kenan ko Ibrahim an-Nakhai to ina magana Ibn Hajar yake cewa abba ne kawai wannan ya daga cin tabi'ai ya daga cin tabi'ai kananan tabi'ai wanda ya ga Aisha ru'ya ba wai ruwaya ta ba akwai maji tsakanin ru'ya da ruwaya a banda wannan kuma to sai waɗanda suke ganin ba dole bane shine ya rawaito yace hadathana wakil an shu'bah قال سألت الحكم وحمادا وقتيبة لا تنبئي الحكم ابن عتيبة شعوبة أنك دي ياتي مك حماد ده حكم حك حكم شيء حكم ابن عتيبة حماد كما وين مغانا حماد ابن أبي سليمان الأشعري wannan abin da zai sa ka riga gano wannan abubuwan shi in kana fahimtar tsare ku al-aqran sabr tabaqat wa taqrib al-wafayat irin irin wannan su ne ke sa aka gane wato wannan ga tsaransa wannan yace wani da ba da ke magana eh shu'uba shi kansa tsarin Hamad ibn Zaid ne da Hamad ibn Salama so ba zai yi a ce yana tambayar su fatawa ba zai tambayi malaman sa ne zaka yana tambayar al-Hakam ibn Utayba da kuma Hamad da kuma Qatada ibn Da'amat as-Sadusi kan cewa duk wanda mutumin da ya manta shaka ruwa da kuskuren baki har sai da ya tashi koma yin sallah al-Hakam da Qatada suka ce a yaje ya ci gaba da sallar sa Hamad ibn Abi Sulaiman ya ce a ya kada sallah yanzu ana da mutane guda nawa wanda suka ce wajibi ne Aba Ibrahim an-Nakhai dalibin sa Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ashari to kaga da'awan malamai fa wani lokaci wani lokaci da'awan dan tana da zai yi da'awa amma kaga abu ya gagara banda wannan kuma akwai akwai ruwaya da shi ya sake hadathana wakil an Isma'il an Sha'bi ruwaya daga Isma'il ibn Abi Khalid daga Ash-Sha'bi Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi daga cikin tarikun Ibrahim an-Nakhai shi ce idan nasiya al-madmada wal istinshaq fil janaba a'ada in ya manta kuskuren baki da shakarwa a janaba to ya sake wanda zamu zo insha Allah mai magana kan wannan wa idan nasiya fil wudu'i ajza'ahu amma in ya manta alwala wannan ba sai yayi ba kaga ya bi mazhaban su Imam Malik kenan ko akalla mu ce ya mazhaban su Abu Hanifa eh dama shi ma dan kufa ne ai dama Abu Hanifa ya maimaita abin da yan malaman garin suke faɗa ne to banda wannan sai ruwaya da ake haddathana Abdul A'la an Yunus shine Yunus ibn Ubayd an al-Hasan al-Basri gami da mutumin da ya manta wato bi shakarwa bai kuskure baki bai ce ba sai ya saki ba sai ya saki sallarsa ba wannan ruwaya mun baro ta a baya sai kuma ruwaya da ake da shaka Ibrahim naka iya da ruwaya guda biyu ruwaya ta bin ta farko ta ce wajibi ne ya saki maimaitawa akwai ruwaya da ake da shi daga Mughira ibn Mitsam al-Dabbi da kuma Abu al-Haytham daga Ibrahim an-Nakhai yana cewa laysa listinshaqu bi wajibi amma shi bai faɗa da kuskuren baki bai ce da shaka ba wajibi ba ne sannan kuma sai mansur ibn mu'tamir da shi da ibrahim an-nakhai shi ibrahim an-nakhai yana cewa cewa da sallar sa shi kuma mansur yana cewa shi ma har da kuskuren baki kusan ya bi akan wannan mazhabi din to wannan kun ji abin da ake da shi gami da magabata gami da wato a wannan wannan matsala a saboda haka matsala ce da aka yi sabani akwai sabani mai yawa shi yasa shi al-Amir as-Sanani ke cewa amma i'tiqadul wujubi fa mahallu fa mahallu i'tiqadi amma i'tiqadul wujubi fa mahallu tawaqqufi amma i'tiqadul wujubi fa mahallu tawaqqufi haka ya fada a cikin hashiya na da yima sharhul umda yake cewa shi magana cewa dole ne sai an yi kuskure baki a da kuma magana shaka wannan to shi gaskiya ya taba kufi ni gaskiya abin da na fi karkata zuwa gare shi shine wajabcin yin wannan abu duk abin da suke faɗa na dalili babu wani abin da zai zama a za a iya dogaro da shi wanda in kai in kai tafiya kuma ba zai kwance maka dalilan a gaba ba bazala shi ya riga ya faɗi ga yadda ake alula to yanzu idan kana da wani dalili zai sa inda ijma'in da suke faɗa irin da su ibnu suka faɗa ya tabbata shikenan wannan ijma'in ya asarif ne wato abu ne da zai sanya ya karkata wannan wajibcin a koma da shi musabbi to amma kasancewar su kasu magabatan nan sun yi sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza to sai a koma dalili to in kuma in kuma dalili sai a koma kan asali magana cewa manzo Allah bai ce wai babu hadisi ai akwai hadisi na laqid ibn sabira akwai hadisi na laqad ibn sabira bazan lake cewa asbigh alwudu wa khalil bayna asabi wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud hadisi ya tabbatacce a wata riwaya shi yace idza tawadda'ta famadmid to kaga wannan abin da ake cewa babu to akwai abin da yasa shi ibn al-mundhir yake cewa shakar ruwa dole ne amma kuma kuskure baki ba dole bane to dalilin da ya da ya kafa hujja da shi shine kasancewa an samu aikin manzala tare da su tare da kuma umarninsa ya hada guda biyu ne da shi wajabci to irin wannan dalilin shi ma akwai shi a kuskure baki saboda haka al-sahih a maganar malamai shine maganar su Imam Ahmad da Isa ibn Rahuwiya duk da wannan a cikin mazhabobi zaka ga Imam Ahmad kusan shine kadai ya kadaita da shi sai ire-iren waɗannan malamai to amma dai abin da ya faka bayyana mun amma na ce masala ce da aka yi sabani da yawa akan ta kawai dai za mu tsaya mu ɗan kaɗan a kai na san kuna da ilimi za ku je ƙarar bincike a kanta masu cewa suna ce su masu da fuska irin tasu to amma dai cewa dole ne kuma yana bukata ce mai karfi saboda me maza Allah da aka ce mu tashi mai alula a dunkula aka gaya mana to kuma da tashi shi mana bayanin filan-filan ya zafi to duk abin da ya yi sai in kana dalili da ya sa ba za ka sauke da wannan abu da masauki na wajibi ba li'anna bayanan wajibi manzilatul wajib wannan ƙa'ida ce sananniya wajen malamai na'am to wannan shine a masalan da shi shi wato alqadi Abdul Wahhab yake yake faɗa ana yace wa amma tatahhiru dakhil al-fami wa amma tatahhiru dakhil al-fami amma shaka wato ruwa a cikin hanci fa inna sunna shi ma sunna ne wa sifatuhu sifatu shine an yajibu al-ma' ya shakarwa ila hayashimihi zuwa ga wato a hancinsa wa huwa al-istinshaqu shine dai shakarwa din wa yusahabu lahu al-mubalaghatu fihi illa fi as-sawmi musahabi ne ya mubalaga ya kai mutuka wajen shakarwa sai dai idan yana yin azumi wannan kuma kaga shine abin da shi hadisin Naqib ibn Sabra ya faɗa mana wa baligh fi istinshaqi illa an takuna sa'iman eh wannan shi wannan ya riga ya tabbata sai la iyaka dai mu wanda muka tafi zuwa gare shi shine da shakarwa da kuskure bakin wannan wajibi ne amma dai akwai malamai da yawa da suke faɗa idan ijma'i ya tabbata in ijma'i mukaddara daga sahabbai ya tabbata wanda na yi ta kokari in ga fatawoyin sahabbai kan wannan zaka ga ba su magana sahabbai kan wannan babu bi da yawa illa dai riwaya da ake da shi daga ibnu abbas wa makamancin haka a cikin riwaya ce da'ifiya riwaya ce da ake rawaitowa daga hajjaj ibnu arqa daga wata aisha bintu ajrat daga Abdullahi dan Abbas ba a santa ba sai da wannan sai da wannan hadisi aka ruwa ce da'ifiya ita ba a santa ba majhuliya ce kana cewa shi kuma kashi Hajjaj dalibin ta shi ma ya da rauni Hajjaj ibn Arba babban malami da amma dai ya sami sukurkucewa wajen haddansa saboda haka dai wato ban san wani wani wato wani sahabi saban da ya gudana tsakaninsu na cewa buta sunna ce ko ba sunna ba sabai dai su suna yi kuma da ba wani a fili yake ai ba ba wani musulmi da zai zo ya ce ba shi ba zai shakar wannan ba yanzu ko da wannan sunna ne wani ce shi zai mai da shiriya wajen in shakarwa ko in kuskura baki ya mai da shiriya har ya zama ɗalibansa suna tafiya akan wannan to yanzu da shi ya zo da bid'a kuma an gane yanzu ana magana da zai bari ne ba wai dan ya mai da shi siratan mustaqiman wa dinan qawiman ba in ya mai da shi to ne ya zama bid'a kuma na'am Na'am. Na'am. Ya ce ijma'i haka yana kalto shi. wani lokaci na'am ahsant jazakallahu khairan akwai magana da ibn jarir at-tabari wani lokaci yakan ce ijma'i shi fa ijma'i a wajensa ba yana magana ijma'i na kowa da kowa ba yana magana ammatu ahlul ilm galibin jumhurin malamai wannan ya kamata kuma a fahimta a fahimta kwarai da gaske ya kamata a fahimta ibn jarir wannan wani salo ne da shi nashi yace yace ajma'a ko ajma'u ala kaza to ba lalle zama ijma'i shi ke ake ne yake magana ba wata ila zama yana magana ammatu ahlul ilm amma dai anan kaga shi yayi dawa cewa wato sahabbai da su tafi zuwa ga sunna ne su kuma sahabban nan ruwayi zuwa gare su ba ba ta zama bayyananniya haka ba wajen sanar da tsakanin wannan sunna ne ko ba sunnan ba ko sai in kai ka sace mai ta alula babu sai dai sauran tabi'an ne su ne suka yi wannan su ne suka samu sun faɗa wannan sun faɗa wancan to tunda tabi'an duk sun saba kuma su sun yi karatu ne wajen sahabban da sanar da wani abu da yaqini ne kashe ku ai da ba su sabanin ba inda akwai wannan tabi'ai ba da kasafai za a gani in dai an samu duk sabai sun faɗi ga fatawarsu to ba su tsallakewa in ka sun tsallake to kuma lalle abin akwai hazu min nazar kenan to sai yace wa amma ghusrul bayad alladhi bayna as-surati yace amma wanke wannan waje mai haske da ke tsakanin wato fuska na mutum wato da ke kusa da sajiyan nan wannan haka wannan fari da ake samu yace wal udhun da kuma wato wanke kunni fa sunna sunna ce to shi ma kaga maganar cewa kunni sunna ce wannan wato zai ba zai zama ne idan duk da wasu malamai malamai suna faɗin cewa sunna ne saboda kai kamar kai da kunni abu ɗaya ne suke ɗaukar sa in an shafi ɗaya daga ci to shikenan an yi abin nan to amma abin da zai kawo wani iskali a nan da nake ta mamaki me yasa malamai su ce malaman malikiya su ce sunna ce kunni saboda kai kunni na daga cikin kai al'udun min ra'as da ku da ku kace kuma bai zai isa masa a ba shafar wani rabin kan ba gabaki da kanka kace to ya za ku ce kuma a bar a bar kunni wataƙila an fahimci inda nake son akai me yasa za ku ce a bar kunni kunnin ya zama sunna in ba yi shi ba wannan babu laifi a sahih kaga shi ma duk wannan zamu dauke shi matsayi na wancan shi kuskure bakin waɗannan abubuwa duka mazana bayanin su yayi to bayani irin wannan na yaya ake shafan kai mazana da ta shafan kai sai shafa har kunni ke za ga sauran hadisai za a gani a kawo yadda mazana ya alula sai ga ba ba an batan kunni wato suna son su gaya maka cewa alwudu da minar ra'as in wannan hadisi da shahar bin hausa muke rawaitowa daga abu umama ga wanda yake ganin cewa shi shahar bin hausa ruwaya ce hasan shi kenan ma wannan hadisin ma ya tabbata kaga yankan shakku wanda kuma suka ce ma wannan wato fatawa ce ta Abu Umama mawqufiya ce kamar da wasu malamai ke faɗa to ita ma dai fatawan sahabi ana istisnaci da ita kuma ma ana tarjihi da ita sannan kuma dai wato duk wanda ya yi itibari da sauran hadisan manzo Allah zai ga yanda ake magana shafar kai ba a magana kulli wannan nan da maka cewa kullun tare yake da kai saboda haka kamalan kamala dai dama a shafa kullun wanda yace kuma wajibi ne a shafan kullun to gaskiya bai nisa ba bai nisa ba saboda wannan tare suke da kai din sai ce wai saufa da mi'uhumul ghusli shi idan ya zo zai wanke fuska din ana wato dukkan wato dukkan shi har wannan wato shi wannan haske din da yake wani abu fari da ke tsakanin sajanka da kullinka to a za a gangame shi da wankewa baki da shine wai saufa jami'uhumul ghusli wa amal udnan fa yustahabbu istifa'uhuma bil mashi zahiruhuma wa batinuhuma yace amma su kulli to abinda ake so musahabi shine wato a gangare suna da shafa ba wankewa ba shi su ba halin ba wankewa ake ba zahiruhuma wa batinuhuma cikin su da wajen su haka ake so a in za a shafa kulli wanne ne yake asalin abin da ake aka fi bukata cikin kullin ne ko kuwa guntsun kullin wannan kenan shi wannan ko kuwa a shafa nan a shafi cikin kunni din da kuma nan wajen kunnin banda gunsi ciki da waje to ai waɗannan hadisai za ku za ku ku daga tunawa wani lokaci in ba kana tuna hadisin mutu abin ba zai in kwace maka ne akwai wanda zai da bulugul marama cikin to ruba mana shi ka zo kan wannan babin hadisan da ibn hajar ya kawo mana a wannan babu akwai wanda zai tabarru'i kafin ya duba wannan sai mu abin nan ina ne ya kamata a gu- a wanke in za a shafa afwan mu ce shafawa kan mu ce wankewa tunda shine ibaran malam na'am an ga wajen eh a- in ka zo eh babu ka farko farko da dai a san farko farko da dai eh kafin almasu al-qufain haka zuwa baya Okay, to. Wane da wane kawo?
حديث عبد الله بن عمر يوسف الوجود قال ثم مسح برأسه a wajen uku kasan shi ibn hajar yakan zo kowace gaba sai ya ɗauko maka إصبعيه السبع as-sabahatayn في أذنيه eh ومسح بهما جبهتين eh, dan magani
جبهتيه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود النسائي وصححه ابن حبيب ta na'am eh, ibn hajar ya kawo hadisi abdullahi ibn amr eh, yake cewa thumma masaha bi ra'sihi sai ya shafa kansa wa adkhala isba'ahu as-sabahatayn fi udhnayhi sai ya shigar da manuniyansa wanda yake tasbihi da ita ya shigar da ta cikin kunnensa wa masaha bi ibhamaihi shi kuma wannan ita su wannan shi da shi shigar da shi ta kunni ita kuma wannan babban yatsa shine uh, wa masaha bi ibhamai bi ibhamai to na na na- to na wa masaha bi ibhamai zahir ubnayhi zahir ubnayhi nan ne zahir ubnayhi na shine bayan kunni inda ya bayyana nan ne zahir ubnayhi yace akhrajahu abu da wannan sa'i wa sahahu ibn khuzaimah wannan hadisi tabbatacce ne to sannan kuma banda shi akwai akwai wani hadisi na wannan ma ya isa kusan duk sakon ya riga ya kai hadisi Abdullahi bin Amr ibn al-As ah kun ga nan abinda shi aka hadisi Abdullahi bin Amr ibn al-As ya faɗa za zai sa hannun shi wannan manuniyan hannunsa wannan a cikin simaqul udhnaini da kuma yi- ciki nan haka jikari sai sa sa hannu a ciki to na kuma wannan waɗannan su kuma manya ya tsufa zai shafa nan da shi amma ba a yi magana nan ba so maganar shi wannan guntsi din aka sunansa ko ko akwai wani suna banda shi ko anan eh na suna ne suna ko yawo to to shi wannan kaga shi ba ba ba, ba dole bane shi wannan ba dole bane sai dai in shi ma dai zaka kira shi ya zama zahir in ka zo ka yi kace zaka yi haka kai haka amma dai waya bari mutum sai magana kan wannan ba yawa saboda haka abin da ke akwai da sabbahan ka za- zaka sa hannunka a ciki ka wawanke ka shafa sannan kuma wannan din kuma zaka shafa bayan kunnen ka da jika da shi ne zahirul udnai in kuma wanda ke ganin shi wannan din ma da zahir ne shikenan amma dai waya bata zo kan wannan ba shi ne nake son a gane to sai yace wa idkhalul asabi da shigar da yatsu ila simakhaini zuwa ga wato cikin kuni din shine simakul udn wa kada bayyana alqawl fi rajulayn yace mun yi bayani a wato gami da wanke kafa ya lamarin su yake wa amma bayanu tartibil masnun fa huwa an yabda ba'da niyya yace amma bayanin yadda ake jeranta sunnonin alula shine wato eh, an yabda ba'da niyya ya fara bayan niyya fa yusammi Allah sai ya ambaci sunan Allah ta'ala niyya a ina ne ya zama ya kamata a yi niyya niyya za a yi ta ne a wajen wanke waɗannan hannuwa na uku eh, wato eh, waɗannan hannuwa ko kuwa zai fara ne wajen wanke fuska idan ya ƙi yin niyya idan ya ƙi yin niyya lokacin wanke hannun nan guda uku wanda shi wannan ka san mun ce dama sunna ne ba dole bane a wancan katun aka za a tuna abin da muka faɗa kenan to amma kuma kun san ubangi ma- mazala ya alakanta wani lada da kuma wani umarni na ibada game da wanke fuska wanke hannun to in zaka kana bukatar kuma lada to kaga sai dai kayi ka halarta da niyya inna bal a'malu bin niyyati inna mal kulli imrin ma nawa saboda haka in ka fara niyya daga wani wata tunan aka fito ka fara niyya lokacin da zaka wanke hannun hannuwan kan nan guda uku wanda muka ce hawa suna cewa nan ba wato ba zai zama cewa da mazalla ya faɗi cewa fa inda hadukum la yadri aina ba ta duhu wannan ba yana maganan cewa wato inda hannun shi tsafta kawai ba su ya wanke ba saboda wannan sunna cikin Allah baki da kamar yadda hadisin Umran an Uthman bin Affan yake nunawa da sauran hadisin Abdullah ibn Zaid ibn As duka sun faɗi cewa hadisin Ali bin Abi Talib duk sun faɗi cewa mazalla ya fara wanke hannunsa to wannan sunna ce na Allah mai zaman kanta ita kanta illa iyaka dai mazalla ya kara kai maka riba kafa na wancan hadisin la yadri aina ba ta ce eh to anan in zaka da zaka fara kamala shine ka fara niyya daga wajen saboda kar ka manta ladan da ka samu a aikata wannan aikin da kai na manzon Allah shine sai kai niyya to in ka fara niyya daga wajen kaga shikenan wanke fuska shikenan kaga ya shigo ciki amma idan mutum da ya ki sai a wajen wanke fuska to kaga shi wancan ladan wancan din kaga yayi abin da al'ada ke an fahimta ba za a ce ba za a ce sake ba to amma dai lada kan sai ya yi da gaske akwai tambaya ne ina jin magana ta a gefe babu tambaya ne ta masha Allah to shi ne ke na na eh a eh kamar masu cewa dole sai an wanke to ai wannan shi ya faɗi ya faɗi ya faɗi ta'adilin sa shi ya faɗi niyya wato dalili hikima da maksudi na shari'a fa inna adakum la yadri aina ba ta tazu ila ya kare mutum ba zai ce wai shi ya tabbatar tsaftar hannunsa ba na haka ba zai yi wannan ba amma shi ma Muhammad ma ai da yake cewa wajibi shi na magana bacin dare saboda na lafazi na bai kyauta amma dai al-mashhur nan magagarin malamai shine wannan za a rike shi a matsayin sunna ce mutum bai yi ba wannan alulas tana nan babu wata babu wani matsala akan ta ina jin karbu wajen kafin muka yi mun kawo wujuf na malamai a na bangaren malamai yace wa amma bayanin tartibil maslun amma jerantawa tsakanin sunnoni fa huwa an yabda'a ba'da niyya shine ya fara bayan yayi niyya fa yusammi Allah sai yace bismillah wa yaghsilu yadayhi kuma ya wanke hannuwansa qabla idkhalihi ma fil ina'i kafin shigar da su cikin masakin alulan nasa kaga nan yace zai ce bismillah magana ta ta gabata kan hukuncin basmala wancan hadisi da ake ruwaitowa hadisi ne wanda ya zo ta wasu hanyoyi ko hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda shi yafi kamama ruwayan Kathir ibn Zaid daga Rubai ibn Abdurrahman daga babansa da kakansa Abu Sa'id al-Khudri wannan ruwaya ita tafi tafi karfi a ruwayar da ake kawowa cewa duk wanda bai bai ambaci Allah ta'ala ba bai da alula akwai ruwayan abu huraira ruwaya ce munqati'a ruwaya ce wacce take akwai datsewan isnadi akwai ruwaya da sauran wasu zuwa ga wasu daga cikin sahabbai wanda dai Abu Sa'al Huwaini ya hada waɗannan ruwayoyi yake gadin za su iya tafin juna to amma ko da sun tashi juna za a ci da mun kawo Abu da Imam Abu da ya kawo ruwaya da sanadi ingantacce zuwa ga Rabi'a Ibn Abi Abdurrahman ar-Ra'i yace shi yana yana ya fassara da ambatan Allah a wannan hadisin da ake magana shine istihbaru niyya halatto da niyya tunda ai ba cewa aka yi yace bismillah ba cewa aka yi ba yi da Allah man lam yadhkur isma Allah wanda bai ambaci sunan Allah ta'ala ba ambata kuma wannan zai zama ambata ne addini al-i'tiqadi ko kuma ambata kuma al-lisani to wanda zai iya dauka saboda shi ce istihbaru niyya me ya hujjanka har muka ce to akwai yana da shaida a Qur'ani inda Allah ta'ala ke cewa wa aqimis salata li dhikri wa aqimis salata li dhikri ay hina dhikri kaga li dhikri shine li dhikru lahi ba a wancan hadisi so da haka abin da yafi inganci manganin malamai a da wasu daga cikin malamai suka bi zuwa ga wajibci to amma dai cewa bismillah ba dole bane musahabi ne wannan musahabi ne zai ƙara bin maimaitawa amma muka zo mu ce kawai ba sai mun sake tattauna wannan misalar ba ثم يتمضمض sai ya kuskura baki ثم يستنشق سي شاكروا ثم ينتفر sannan kuma sai ya fito ثم يغسل wannan shi akwai magana cewa in za a kuskura baki da shakarwa za a raba ne ko za a haɗe su da ga kuskura baki ga shakarwa ga fitowa zan rarraba su da kamfatar ruwa ne kowa misali in na gama kuskuren baki in je hanci mashina shi daban za a haɗe su to me mazhabin malikiya mu mazhabin malikiya shine adabi ba akwai hadisi a hadisai da shi ibnu hadar ya kawo a wannan wurin duba wannan gani وعن طلحة بن مصيف na'am عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة يفصل.
يفصل بين المضمضة والاستنشاق kun ji ruwayan da ya kawo hadisin Talha ibn Musarrif an abihi an jaddihi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rarrabewa tsakanin
يفصل بين المضمضة والاستنشاق tsakanin kuskure baki da shakar ba an ji ruwayar ta inganta
حيث أخرجه أبو داود بإسناد جديد bi isnadin da'if wanda yake ruwayan wa- wa- wanda yake ruwato wannan ruwayar Layth ibn Abi Sulaim ne shi ke rubutuwa daga Talha Layth ibn Abi Sulaim da'if ne ko an an ji rauni na farko sannan kuma Talha din Talha ibn Musarrib ya dai ambata tunda kuma an san Layth ibn ibn Abi Sulaim galibi ya furwa daga Talha ibn Musarrif ko da ya ce Talha ya shuto za a yi tsammanin ibn Musarrif ne amma wasu rubuce malamai suna ma tan tamam ba wai ma Talha ibn Musarrif ne ko ba shi bane ka ce illa ta biyu na hadis illa ta uku shine kakansa kakansa an mai sabani wajen sunansa ba yake cewa wai ya ga manzon Allah to kuma da yawa daga cikin malamai suna cewa bai gashi ba bai bai ko dai da wuya amma dai bai riske shi ya ya dauki hadisi daga wajensa saboda ka wannan hadisi ne da'ifi sai wani hadisi ya kawo وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء أمم.
تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا Eh, يمضمض وينفر من الفخذ hadisin Ali bin Abi Talib Imam Tirmidhi yana cewa shi a wajen samadi ya fi inganci akan dukkan sauran hadisai na alula da za ka ga hadisi eh, mai umda shi bai kawo ba ya kawo hadisin Abdullahi bin Zaid bin Asim ne kuma ya kawo hadisin Uthman bin Affan amma za ka ga da yawa daga cikin malamai suna kawo hadisin Ali saboda eh, hadisi ne wanda ke yana da cika kwarai da gaske hadisi ne mai tabbatacce Abu Zaka Sabi'i in ban manta bane rawaitowa daga Abdul Khair daga Ali bin Abi Talib hadi- isnadi ne tabbatacce wannan to shi abin da yake faɗa me ya faɗa
في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه sannan sai ya kuskure baki وسلم واستنثر ثلاثا sannan kuma sai ya shaƙa ruwa sau uku ya fyato santara
وينفر من من الفخذ الذي يأخذ منه الماء min alkafin da zai yaku kamfata da shi ne ya kamfato ruwan da shi shi ne zai yi waɗannan aikace aikacen duka duka da shi Eh, to shi ne shi kuma abdullahi bin bin asim shi ne zakati a hadisin ya ce ya yi aiki ya yi kamfata uku amma ya aiki tara fi talatin harafatin haka ya faɗa shi Abdullahi bin Zaid kenan wato wato idan ya idan ya dibo ruwan zai kuskura baki sannan kuma zai shaka kuma zai fiyato kaga yayi daya aiki dai aiki uku to a- uku kuma sau uku ba tara ba to kaga wannan shine abin da aka samu daga sunna na manzo Allah ba a- ba a samu wani hadisi tabbatacce da yace za a raba ba amma dai an samu wasu daga cikin magabata sun yi ba sani ko Ibn Hajar ma na tsammanin ma kamar ya kawo na jin Abdullahi dan Umar wannan shine kamar abinda uh, ake ruwatowa cewa shi yana rabawa din wanda shi su malikiya suka dauki wannan mazhaban a wajensa to amma wannan ire-iren waɗannan abubuwa sai dai ka dauki shi ala sa'ati wal ijza aka sahabbai na iya yin wani abu sunnan dai ga yadda ta tanadar amma kuma sai sahabbai su yi wani abu sabanin sunna sai ba sunna maka cewa wannan idan kai to ya isar maka aka ya isar maka ba ku sunna kai ba amma kuma ba za a ce maka ai bid'a ba sai ya zama ala sa'ati wal ijza saboda manzo Allah wani lokaci yakan bar sahabbai su yi- an sun yi wasu abubuwa akan cewa in an yi ya wadatar to wannan shine ala sa'ati wal ijza an fahimta saboda sunna ta manzo Allah shine in an tashi za a yi alwala to a a rarrabe din a, afwan ka a rarrabe a yi su a lokaci daya kamfata daya a yi aiki uku kamfata na biyu a yi aiki uku haka haka ne na'am sai ce thumma yafsilu wajhahu sai ya wanke fuskansa Ah, yabda'u min a'lahu ya fara daga daga wato saman fuska din kaga su daga sama wani kuma daga nan yake fara kamar shafan shafan kai ne abinda al-auza'i shi yana cewa fara daga tsakiya ko abinda kama da wannan amma kaga abinda hadisi ya nuna shi muqaddamar ras akai hakiya sannan a dawo wannan shine to zan haka shi zan suka ce al-a'la a fara da a fara da da sama thumma ya summa yumna yadayhi sannan sai ya wanke wato daman hannunsa summa yusrahuma sannan sai ya wanke wato hagun hannunsa min afratil asabi tun daga jaffan yatsunsa in zai wanke hannu nan ba daga nan ba sai an yi gwaruwa fa wato ba daga nan ba kar ku fara alula daga nan saboda yatsun duk ba suna cin hannu ba to dan me zaka cire wannan ka fara daga nan kawai dan ka wanke ka yi ka wanke a can duk da in ka wanke akwai dan sakin al'amari amma dai daga nan shi ta ce min atrafil asabi daga nan za a faru a ila al marafiq zuwa ga har zuwa wato gwiwan hannu gwiwan hannu kuma ba wai farkon gwiwan hannun ba musahabi shine ya kai shi can kashin gwiwan hannun babu ne shi ma ya dan zabo da shi haka ya dan tabo wani wani gefe na damatsansa cewa zai kai dama zai kamar da su Abu Hurairah da su Abdullahi da Umar ke yi wannan ijtihadi ne nasu wannan ishtihari ne nasu ba za a bi su akan haka ba saboda kwadayin wancan hadisi na na manzo Allah sallallahu cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu ah thumma yamsahu ar-ra's sai shafi kai ala sifati allati dhakarna akan sifan da muka ambata thumma al-mashu bil udhnayn sannan kuma sai ya shafi ya shafi wato kunnunsa akwai hadisi da muka manta ba mu kawo ba sani ko mun kawo shi a katukan baya hadisin da yake cewa za a raba za a raba da wato ɗibo ruwan in za a shafa in an gama shafan kai sai an sake sabanta ɗibo ruwa daga sana a shafa kulli mun ka- mun kawo wannan hadisin mun kawo ba ibn hajar ya kawo mana mana to me yace وعن عبد الله بن زيد na'am أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم abdullahi bin zaid ibn asim ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يأخذ الأذنين بماء yana ɗauka ruwa saboda kullunsa خلاف الماء الذي sabanin ruwa wanda yake أخذ لرحمه ya ɗauka ga kansa. An ji wannan hadisin? Wa ya ce ya rawaito?
أخرجه البيهقي Imam al-Baihaqi ya rawaito?
وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ Eh hadisin yana nan a wajen Imam Muslim ومسح برأسه بماء غير صب يده wannan shine lafazin da yake sayi. Wannan riwayar riwayar farko da ka kawo Imam Ad-Darqutni al-Baihaqi ya ce ya rawaito? Ko Ad-Darqutni? To Imam al-Baihaqi ya rawaito. Ah wanda yake rawaitowa shine Al-Haytham ibn Kharija. Ina rawaitowa daga Abdullahi ibn Wahab daga Amr ibn al-Harith al-Madani thumma al-Misri. daga Hibban ibn Wasi' zuwa ga babansa shi kuma zuwa ga Abdullahi ibn Zaid ibn Asim isnadin sa a zahiri za ka ga isnadi ya tabbatacce to matsalan da aka samu daga almajir daga Haytham ibn Kharija almajir ibn Wahab ya ruwaito shi sai ya kuskure sai ya akasa hadisin ba daidai ba ya saba ma da yawa da yawa daga cikin malamai ya saba ma Ahmad ibn Sarh Abu Tahir ya saba mishi daga cikin malaman malaman su Abu Hurairah da malaman su Imam Muslim da sauransu Ahmad ibn Sarh Abu Tahir kuma ya saba ma Harun ibn Sa'id al-Aili ya kuma saba ma wasu daga cikin da yawa daga cikin malamai Harun ibn Ma'ruf duka ba haka suka ruwaito ba su su ruwaito ne da lafazin da aka saba sani ne yana cikin sahih Muslim ya lafazin sahih Muslim yake shi lafazin sa shine tawadda eh, wa masaha bi ra'si مسح Eh.
برأسه بماء غير صب يده da ruwa wanda yake ba ba- wato ya shafi kansa da ruwa gairi fadl yadihi ba wanda yake sa- saura na hannunsa ba wato ya sabanta ma kansa ruwa ana magana sabanta ma kai ruwa ne ba sabanta ma kunni ba shi kuma sai ya ce sabanta ma kunni to sabanta ma kunni kaga wannan kuma kuskure ne na shi al-haidar ibn kharija yayi tafarrudi da tsare kusa ma da suka rubuta hadisi daga ibn wahab muka ce akwai harun ibn ma'ruf akwai abu tahir ahmad ibn sarh akwai kuma al-aidi na'am to sai ثم المسح بالأذن ثم يغسل يمنى رجليه sai ya wanke wato daman kafansa thumma yusra kuma sai kuma ya wanke hagu idan aka tashi wanke dama a kafan dama da hagu za a yi mishi adadi ne ko ba za a yi mishi adadi ba misali mace ya yi so uku inda ake wanke fuska so uku ai shi ma wankewa ne ba shafa ba wankewa ne ko to kuma alwala galibi wankewa ya uku ake yi to me yasa kuma su mu yanzu mu abin da ya fi wakana mu a alwalan mu ba ruwan da wankewa tsayawa muke ka mu ba ma kirgawa ko da wadi ba kake wa wace yawa ba ɗiba kake kana kamfatawa za ka ga ba ka ruwa ka kirgawa ya wanne ne yafi na'am أو كسر to hujja
bayan ya yi babu babu sadaka ba.
sai kuma a hadisi ne kisa da kawo hujja hadisin Uthman bin Affan hadisin Umran in aka zo zaka ga ce sai ya wanke kafarsa su uku to kuma haka da ya gama sai shi haka gama zalla yayi ba haka ya faɗa ba haka wannan ya isa hujja to kuma musamman wannan hadisin Abdullahi bin Zaid bin Asim kaga shi ya zo ne hatta an qahuma alinqa akai magana wato sai da ya kosar da wankewansa sau da wanda muke yin shi ma muna kan shirya amma ka fahimci cewa musamman idan ɗiba za ka rika yi kana wankewa wato mazubin a buɗe yake haka in ɗiba za a yi to a yi yadda maza Allah ya yi tsoro ko adadin wannan kuma wani maksudi ne shi ma a shari'a so da abin da aka yi wato Uthman ya yi kenan ya kuma danganta shi zuwa ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam a faslun to za mu shiga fasali akwai mai tambaya a wannan kuwa na'am na kan fitowar ne za a yi sauki duk kan fata ke banki duk sau ke sai an an game ka ya maksudi shine a a gangame maksudi shine a gangame amma dai idan in idan na farkon bai gangame ba na bin ya gangame maka to kaga ai ya isa ya karasa maka ne Eh. na'am akwai tambaya a wannan koko mu shiga a shiga ko na'am na'am Eh. yanzu zaka wanke hannu ko saboda kana yafan ba zaka kirga ba Ah, to a a gaskiya ya kamata a lissafa eh dan dai lissafa wani ya kamata a lissafa a dai lissafa wannan dan saboda famfo kawai mutum zai ta ya mika hannunsa kawai ya ta abin nan a a lissafa wannan ita ce sunna sunnan nan da muke dan rainawa ko da ba sunna ce karama baka san abu da ubangiji zai maka tare da ta ba so in aka je a lissafa ya faɗi yi eh na'am to akwai akwai wanda zai karanta mana shi wannan babu ina da ba to bismillah wajen wannan kuskuren kwaci da shafi eh sun gafa ki mutum ya manta a yi sallah to na manta wajen su
eh, mun yi ta gaba mun ta baya kuskura baki da shaƙa ruwa malamai suna da maganganu na farko shine mai masu cewa za a wanda ya mai- ya manta bai kuskura baki ko shaƙa ruwa ba sai ya sake sallah kaga wannan shine magana na Abba ibn Abi Rabah kuma ruwaya ce daga Az-Zuhri kuma ruwaya ce daga Ibrahim an-Nakhai kuma ruwaya ce daga Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ashari sannan kuma masu cewa kuma in ya manta ko kuma ma da gangan yayi Allah sana nan daramdam wannan shine riwayan zuhuri kuma kuma ita ce riwaya da ake ruwatuwa daga Malik ibn Anas da kuma malaman sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari Nabiya ibn Abi Abdurrahman al-Ra'i da wasu malaman Madina wannan shine ra'ayin su sai masu cewa kuma in aka yi in kuskure baki ne wannan ba sai an wannan ba ba sai ba sai an sake sallah ba in kuma shakarwa ne to wannan dole ne a wajen su wannan ruwaya ce daga Imam Ahmad ruwaya ce daga Abu Thawr ruwaya ce daga ah, Dawud al-Zahiri ruwaya ce kuma zabi ne daga Ibn Mundhir Ibn Mundhir wannan shine zabin sa sai kuma masu cewa ba wajibi ne a sa- a- a- a- a- alwala amma wajibi ne a wanka kamar su Sufyan al-Thawri Abu Hanifa da sauransu to wannan shine da kusan ah, a takaice sabanin malamai da ake da shi ni na fi karkata zuwa ga cewa wajibi ne eh wajibi ne sai an yi kuskure baki an shaka zuwa saboda abinda duk yake sa suke cewa shakarwa wajibi ne shi ma dai kuskure bakin ai ya zo akwai riwaya a cikin sunan abidu da ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin da kai ibn sabira ya faɗi cewa kuma in za ka kuskure baki in za ka tashi za ka kuskure baki ka kuskure da kyau yawwa Ah. ta muje to ba zai kanta mana fasali da ba sai a rika bayayya ba ko da kanta abu na ci gaba Eh.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فأما فضائله فالسواك بعود يابس أو رطب إلا أن يكون صاعدا فيكره له أخضر خيفة أن يصل khifata خيفة أن يصل طعامه إلى الأكل فيكره فإن لم يجد شيئا فإن أصبعه
فإن إصبعه فإن إصبعه يجزي
نعم تقبل
باب ما يجب وجود وما ينقض بعد صحته وأما التقرار ففضيلة
ففضيلة المقصول دون الممسوح ففضيلة المقصود دون المنصوب آه.
فيقرره مرتين أو ثلاثا والثلاث أفضل من من الاثنين وما زاد على الثلاث صرف
صرف صرف ممنوع نعم والمرأة هي الفرج ولا فضيلة في التكرار نصف الرأس في والأذنين في تكرار
في التكرار
نعم مسح الرأس والأذن والأذنين نعم to yanzu zai shiga ya ga magana kan sunnoni kuma na alwala zai shiga cikin fada'il ah fada'il sune waɗanda su an kwadaitar ana son kayi amma idan baka yi ba lamarin suna da sauki su sunna kamar da na ga a malikiya sunnonin in suka ce sunnan abu abu sunna ce musamman sunna muakkada yana fa kusa da wajibi kusancin su yayi irin kaba kausai da awa nan in da in ya zama diman da'iwa mutum ya ci da za ka ga akwai mataki amma ita fadila wannan mutum bai bato ya maka sai dai bukulu amma dai ba za a wannan ba to yake cewa wa amma qawailuhu amma musahaban alula fasiwahu shine aswaki bi'udin yabisin aw raqbin da ice wanda yake busasshe ko kuma wato danye illa an yakuna sa'iman sai dai idan wato yana yin azumi fayukurahu lahu al-akhdar to makaruhi ne amfani da wanda yake a shi din danye ne khifata an yasila ta'amuhu ila al-halqi saboda gudun kar dandanan sa ya kai ga zuwa ga makoshin sa fayuftiruhu sai ya karya mishi azumi a wato anan shi maganar asuwaki ai ina ganin shi wannan ba mu da wani matsala akan sa saboda hadisin kai tsaye da ma ya zo yayi magana laula ana shuqqa ala ummati لامتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة دي رواية هذا كون مع كل وضوء وانا رواية إمام مالك عبد الرحمن ابن مهدي كي رواية والد إمام مالك رواية تبتتشي إتما واللغة ما كان كاو مع كل مع كل وضوء سبودا أنا بغن ألولاني سبودا وتي يفنشي ألولان قرارا in mutum zai zai wanke baki shine wanke bakin da muke da hannu wasu za ka ga suna yi kance ina yi ba shi ne ba shi ana maganan kafin alwala shi ne ka samu wato asuwaci ka dan gogoje bakinka amma ba ana magana wai kawai mutum sai da lokacin a cikin alwala ya je kuskure baki ya to ai ina zai iya yin sunnan kamfata uku a aiki tara inda kuskure baki inda zai wanke baki da abu zai iya ba saboda haka abinda mutane wani lokaci suke sai ka bari shi ka gama wanke bakinka shikenan sai kawai daga baya sai ka sai ka yi alwalanka wannan shine musahabi a magana cewa idan danye ne insha Allah zamu zo magana in ka zo in Allah ya yi zare da lafiya matsala ta wato ababin azumi idan mutum yayi asuwake da abin da ke kore shar danye kenan yazo ya yayi da na asuwakin wannan dandanan me ya wajen shi abin da ma da yake fara a nan cewa makaruhi ne amfani da shi yaya matsayin malamai akan wannan insha Allah mu jinkita bayani akan wannan yayin muka zo babu azumi in Allah ta'ala ya yarda Ah, fa in lam yajid shay'an idan bai saba komai ba fa inna isba'ahu yujzi to wato ya tsansa sun ishe shi Ya- sai yayi aswaki da ya tsansa abu nan babu laifi mu dai yanzu kaga ga abubuwa da yawa ubangiji ya kawo abubuwan goge bakin ba har yawa suka yi saboda haka akwai abubuwan goge baki da yawa da mutum zai goge ya amfani da wannan sunna din in kuma bai samu komai ba sai asuwakin ah, sai hannun nasu to na babu laifi sai dan yi abin da yake ah, ba abin nan ba wa amma takraru ya maimaitawa ya da su daya bu maimaita wankewa nan wa fadila wannan wato mustahabi ne fil maqsuli a cikin abin da ake wankewa dunal mawsuhi ba abin da ake shafa ba abin da ake shafa wa nasu ne ake bukatar kai shi amma abin da ake wankewa su uku eh to kaga nan wataƙila wani ya musu magana to kafa kafafa galibi mashuwar mazhabin malikiya su kafa kaya na wanke taki kawai ba tare da an masa wani adadi so uku ba la iyaka dai hadisi na Uthman bin Affan kun ga yana nuna za a yi so uku nan fa yukarriruhu marratayn sai yayi so biyu aw thalatha ko so uku wa thalatha wa thalathu afdalu min ithnayn mutun yayi so uku shi yafi akan yayi so biyu wa ma zala ala thalathi abin da ya kara akan uku kuma sarafun wannan banna ne banna ne da ruwa kawai mamnu'un ko mamnuhun mamnuhun bil ha ko bil ain naka mamnu'un ne haka naka yazo wajen suka kake amfani da shi kai na'am a eh mu hanje kan nake son sani ba ba kun ina jin ba dai mamnu ko yazo a wurin kanku eh to mu da muka zo da naku namu yazo mamnu wannan ba yi da wani ba yi da wani waje da amerika da ba'ainu mamnu eh mamnu wannan shine shine shine wato abin da yake wato yake da wani ma'ana mamnu shine makaruh an ki haka ko mamnu an hana hanawa ko da hani na haramun ko hali na bal hali ne ma na haramun tana matsala ya faɗi za su yi a kansa akwai hadisin amru bin shu'aib an abihi an jaddihi hadisin da yake cikin sunan abi dawuda da kuma imam musnad imam ahmad manzala ya gama yin alwala sai haka zal wudu haka alwala yake faman zada ala hadha aw naqasa faqad asaa wa zalama wa asaa faqad asaa wa zalama najin haka hadisin yake ko faman zada ala hadha faqad asaa wa ta'adda wa zalama wa tarwaya wannan hadisi sanadin hasan isnadi ne kyakkyawa mazala yake cewa haka alula take duk wanda ya ƙara akan wannan abin da yake shine aka ruwaita aka aka sa shi to haka daga cikin ƙarin shine akwai ƙarin wannan adadin wankewa an ce kai guda uku mazala ba ta samu samu ya ƙara akan uku ba to mazala da ya gama koya musu adalci haka zal wudu haka alula yake na shari'a wanda ya ƙara kuma to ya munana ya yi zalunci kuma ya wuce koya da iri kaga wannan yana cewa rashin halacci ƙari akan nasi nasi ya biya gama gayan da zaka yi abokai kuma ka ce kawai ni barin gani ne yana kyau barin ƙara wannan ƙari akan to zalunci ne bida ce ba ta da sai ka ƙari mutum ya ƙara wanke wani ajal wani gaban Allah so hudu to wani bid'a ya kawo a cikin addini ba za a karba ba sai dai an tashi shi wannan na hudu ne ba za a karba masa ba guda uku kuma su kuma sun riga sun yi bai lalata shi wannan asalin aikin ba ya kar wani ce tunda an yi bid'a ya lalace baki da kasan akwai akwai yan zafin kai sosai kamar wani da naje shi yana cewa tunda har an hana cin abinci na masu christmas to shi ma abincin maulidi duk hanyar su daya in ka je ka ci to kaga shi sha'anin addini ba a yin hukunci da emotions kawai ba a yin hukunci kawai da sosuwar zuciyarka kawai ka ji kawai abin da kake so ko wani dama san fata maka ne ko wani da ya wucewa da ya ganka alamar da gemanka ya ci gaba da buga gangan idan ya baka haushi sai ka ce ai abincin ma da suka yi duk ba ta ci ba a shi wannan na christmas wannan daban abin da saka hana shi da akwai dalili akwai dalili saboda kawai su sun nufaci wani Allah ta'ala ya da wannan abin yanka su ko wannan yankawa suka yi ba kana jin yunwa sun kawo maka ba dai ce kai ka je ba amma sun kawo maka yadda ake ciki a Najeriya an kawo maka sai kaza ba wani abin da ya sa a ce wato abin da mutum ya ci ya ci mushi ko na abu ai cewa mushi abin ya yi tsanani a sai dai za ka yi musu a matsayin kuba misali ka ga kawai sun zo su kawo maka wani za su zo su kawo maka wani abinci ne ka kai san kai ne bai wazi a garin amma amma muna son maganar cewa ne yanzu idan ka ci haramun kan shi kun eh haka idan suka ji cewa su yanzu wannan yankan da suke yi su sun yanka ne saboda su sa ƙara kusanci da annabi Muhammad misali to ai ba idan bace da wanda ya yanka saboda kusanci da Annabi Isa duk wanda ya ce zai zo wurin yanka ko ya kira sunan ma'aiki ko da shi wannan yankan ya yi ne dan da ibada dan ya bauta ma mahaifi sallallahu alaihi wasallam me ma'anar ibada ba dole sai ce ibada ba amma ya faɗa wani abun da yake khasa'isin na ubudiyya yana faɗa wallahi ko liman ya yanka haramun ne a ci in yace ya yanka dan ba wai maganar wali ba ina maganar maza da shi kansa saka in ya yanka dan wannan kana da yakinin abin da yayi kenan yadda yayi kenan wannan ta ai shi kansa ba haramun ne in yace ya ci mushi ne shi amma misali mukaddara ya yanka yanka ta musulmai kuma shi kawai abin da ya tashi shi dai ya yanka saboda kawai wannan wannan dare ko wannan rana da za a yi maulidi su yi bikin su watsi to wannan dan wannan abin da ba da mace da in ya yanka saboda wani wani sha'anin sa in da ma shi yana bauta ma Allah da wannan abin shi ya dole zai yanka kaman shi abin da ibn ibn kathir kaga yake faɗi na na sarkin irbil din nan wannan sarkin irbil da yake yanka abubuwa lokacin maulidi masu cewa ibnu kathir ai ya kawo bidaya wani hayar bidaya wani hayar tafin tarihi ba san in ka kawo tarihi wace ka zama ka ce a je a mulki sun wani wanda yake kawowa ibnu mughaffar al-irbili wannan sarki na garin irbili kaga shi ai yana yanka kuma ana ci to amma dai wannan wannan ba wani abu ne da musahabi shi a babansa ba ila iyaka da yake shi mai kuɗi ne ba mai katu ne ba in yayi kaga sai a karba haka ne eh kamar wanda ya zo ne ya ce zai yi zai ɗau sponsorin a dinga yi ma ƙurani kwalliya da gwalagwalai shi kanshi wato rubutun ma a yi shi da tawarar zinari kaga wannan in an ga alamar cewa shi dai shi abin da yake gani harka addini kenan shi ya kyale shi amma dai ba wai misali bane ka ka san dai mu yanzu mu da muke fahimtar addini alhamdulillah kaga ba shi ba shi mu ce za mu ce wani irin wannan ai wannan kaga ga mutane zaka je kai wani asaran kuɗi ga masu neman dawa eh ba zai yi ba نعم سيتي وما زال على الثلاث صرف ممنوع abu ne wanda yake ta'adi ne banna ne kuma an hana wal marra hiya al fard in kai guda daya shine to kai farin wala fadila fi takrari masfar rasi babu wani mustahabbanci akan ka ƙara maimaita wanke wanke kai wal udhai da kuma sake kuma shafan kunni shafan kai ne kisan cewa wanke kai ba shafan kai ko shafan kunni babu wata fadila a wannan in ka samu dama ka iya yin abin da shari'a ta sa ka shikenan in kuma ruwan ya gaza ko kuma ba iya yi baki dai wato babu laifi saboda gazawa ka kara yi amma dai ba wai dan wani tana da wata musahabanci ba maimaitawa wannan ba ba daidai ne ba tunda maza ana abin da aka samu shine dai ya gangare shafawa ba wai yayi ne su dai kare biyu kare uku ba galibi dai abin da za ku lura dai abin da ake wankewa to shi wannan za ku samu su uku ake yi in ba kafa ba da ake da wadahi guda biyu abinda kuma ake shafa shi ma zaka samu kuma shi so dai ake yinsa kaman kai kamar kunni da abin da ya kama da wannan to za mu huta ne ko kowa shi a ci gaba kawai mun yi awa ɗaya da minti sha uku nake jin na? to